أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu ya ba mu lafiya kuma ya bar mu musulmi tsira da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin jaka da aikake daga Allah a yau kwanan wata sha takwas ga watan hudu shekara ta 1439 hijiriya wanda shi ne dace da shida ga watan ɗaya shekara ta 2018 miladiya muna darasi na 23 a cikin wannan littafi na alkaba'ir na imamu zahabi littafin da yake magana akan manya-manyan zunubai da bayi ke aikatawa kuma suke sa Allah ya fushi da su a ina jin yau za mu tashi ne akan kabira ta sha bakwai ko alkibru haka ne? طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى الكبيرة السابعة عشر الكبيرة ana nufin babban zunubi na goma sha bakwai sabi'at ashar alkibru ya ce alkibru walfakhru والخيلاء والعجب والتيه قال الله تعالى وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال الله تعالى إنه لا يحب المستكبرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في مشيه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس يغشاهم الذل في كل مكان وقال بعض السلف أول ذنب أسي الله به الكبر وقال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فمن استكبر على الحق لم ينفعه ايمانه كما فعل ابليس وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه احد في قلبه مثقال ذره من كبر رواه مسلم وقال الله تعالى ان الله لا يحب كل مختال فخور وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى العظمه ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما ألقيته في النار رواه مسلم المنازعة المجاذبة وقال صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار أوسرت بالجبارين والمتكبرين الحديث وقال الله تعالى ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور أي لا تمل خدك مؤردا متكبرا والمره التبختر إمام الذهبي yake cewa babban zunubi na goma sha bakwai shine girman kai an tsoratar da mutum musulmi ya sifantu da sifa ta alkibiru abinda ake nufi da alkibiru shine baturul haqqi wa ghamtun nas ya kamata mu gane me kibir din kin gaskiya da rena mutane a gaya maka gaskiya gata ka ƙi ka ɗauka kuma kana jin kafi mutane kana da reni wannan shine girman kai abubuwa ne guda biyu duk wanda ba wannan ba ba za a ce mai mai girman kai ba amma duk wanda ya wannan kuma dole a ce mai yana da girman kai ka gaya masa gaskiya ya ƙi ya ɗauki gaskiyar saboda mai saboda ya rena ka wataƙila ba kai shi wadata ba ko ba kai shi ilimi ba ko ba kai shi matsayi ba ko kawai ba ka isa ba kawai kai ɗinwa har ka isa ka gaya mai gaskiya wannan shine alkibru to in kun fahimce ni kaga ashe girman kai ba a riga yake ba haka ne girman kai ba a hawa mota yake ba girman kai ba a gida gida yake ba kada ga wani mutum dan yana sa kaya masu kyau ce ai wannan girman kai ne da shi haka mu al'adar mu take an ga mutum yana dan gayunsa anguwa baya kula mutane harkokinsa ne a gabansa sai ce ta wannan dan girman kan haka ake faɗa to amma hakikanin gaskiya abin da ake nufi da girman kai da Allah zai kawo mutum da shi mu'amala ta haɗa ka da wani ka gaya masa gaskiya ya ƙi ya ɗauki gaskiyar sannan kuma yana maka kallon hadirin kaji yare na ka ta wannan shine girman kai babban malaminsa kuma iblis shaidan shine shugaban almutakabbirun to ya ake samun tsaro da girman kai malamai suka ce babban hanyar da ake samun tsaro da girman kai shine mutum ya rinka roƙon Allah a cikin sujjadarsa da lokacin addu'arsa Allah ya shiga tsakaninsa da girman kai da rena mutane wannan ita ce babbar hanya sannan kuma da bibiyar tarihin manyan mutane na kwarai yaya suka rayu da waɗanda suke tare su na ƙasa da su da waɗanda suke sa'anninsu amma wallahi idan baka addu'a za ka wayi gari sai ka ga ita kanta gaskiyar in an gaya ma sai ka ce in ba wani bane ya faɗi ta baraka buwa wannan ne zai za ka iya wayar gari ɗanka ya gaya ma gaskiya ba za ka ɗauka ba saboda ka daina shi ka zama mutakabbir matarka ta gaya ma gaskiya ka ƙi ka ɗauka ka daina ta ka zama mutakabbir abokinka sa'anka ƙarininka ya gaya ma gaskiya ka ƙi ka ɗauka saboda ka daina shi ka zama mutakabbir ka shiga cikin waɗannan nasoshi da za a yi magana a kansu بطر الحق وغمت الناس shi girman kai yana da 'yan uwansa kamar yadda malam din ya kawo duk zunubin da aka kawo a nan gurin fa yana karkashin fushin Allah ne duk zunubin da ya shiga cikin wannan alkaba'ir din kuma yana cikin manya-manyan zunubi a duniya wanda Allah baya so so ya kamata mu yi kokari mu kiyaye kanmu kuma ina son dan ja hankalin mutane kowa da irin ɗabi'arsa yanzu mutumin da kuke rayuwa da shi a anguwa shi baya shiga harkar mutane harkarsa shi kawai baya alaka da ku kar a ce mai girman kai ne kawai dan mutum baya mutane magana sai a ce mai girman kai ne ba daidai ba ne yanzu rashin yi wa mutane magana shi ne girman kai rashin kyautawa ne rashin mutuntawa ne to kuma alaka fa ba cewa akai dole sai kai alaka da kowa ba bai zai yi a ce wai kai kowa kana alaka da shi ba dole akwai wanda kawai tsakaninka da shi assalamu alaikum assalamu alaikum gaisa akwai za ku yi akwai wanda kuma kullum kuna tare akwai wanda kuma harka tana iya hada ku akwai wanda kakan iya je gidansu ya zo gidanku ko kasuwa ta hada ku ko makaranta ta hada ku ko a zaman unguwar ma jini ya hada ku kuna zama inuwa daya akwai wanda kuma in ka ganshi a wuri ba haka zauna ba haka kawai ba don kuna faɗa ba shi ma in ya ganka a wurin kawai sai ga kai wannan ba abokin harkarsa bane ba zai zauna da kai ba sai dai ku a kama masallaci eh dattijo sai dai ku a kama masallaci ko ku a wani wuri na ibada to kada a ɗauka dan wane baya harka da su wane wane baya shiga cikin harkokin ku ce shi mai girman kai ne wannan zalunci ne ba daidai ba shi yasa muka ba da definition din girman kan in gaskiya da daina mutane to kai baka ma haɗe shi ko hulɗa da shi ba kai gane yana da girman kai ba ku taba hira da shi wallata ka gaya mai magana ya ya ɗauka sannan inuwa ɗaya ba ta haɗa ku wallata gane ya rena ka ko ya rena wani to in mun yaka za mu rage wa kanmu matsaloli da fada da 'yan uwanmu ba tare da dalili ba wani kuma za ga a nan unguwar yake amma abokanan harkarsa a watan unguwa ne a nan baya harka da kowa ba wai dan ya tsane su ba a kawai shi haka yake haka Allah ya kaddara abokanan harkarsa da mu'amalarsa a wata unguwa ne wani kuma za ga ya baro unguwar tasu ya zo nan unguwar ku kuma a nan yake hira yake komai can unguwar tasu kuma ba ruwansa da kowa sai a jefe shi a ce wai mutakabbiri ne ko kuna da majalisa aboki ne amma baya zuwa sai a ce ai dan girman kai ne shi ba zuwa a zauna da shi wannan fassara bahaushe ne ba fassara addini ba ne akwai alfahari to shi ma haram ne yanzu na tambaye ku me alfahari kai a fahimtar ka me alfahari asalin kalmar larabci ce alfakhru alfakhru sai ba ya ce al dukkan hawan nan kawai ya cire don har yanzu ma 'yan gargajiya idan sun zo kan fakharun faharu suke cewa alfaharu sai ce alfaharu to me alfahari tunda shi ma haramun ne sai kun yi mun bayani me alfahari na mana me tutiya tinkaho to shi kenan idan na yi tinkahon ina da mota na gaya muku ina da mota ina tinkaho ina da mota haram ne to wannan shine alfahari to kai dai ka sallama na mana eh kaman ka mallaki wani abu yawwa kamar misalin a motar kana ka mallaki wani abu ko mota ko wani abu misali sai ka rinka nuna wa wani kana da shi kuma kana wulakanta shi saboda shi ba shi da shi kana nuna kai wani ne saboda wannan abu to wannan ya hau akwai wani ma'anan kuma me alfari to kamar yanzu ka zo da hoto abu na'am sai kuma ka zo kana faɗa wa mutum ya ayi gori kenan ka shiga rami mutum ne na'am malam me alfari jiji da kai shi kuma wani abu ne mai zaman kansa wannan na'am malam ban ji ba yawwa ka nuna ba wanda ya isa sai kai akan me akan me a yanzu ai za ka iya zuwa a gidanka da kai da iyalinka kai ne mai gida ka ce ma wanda ya sai kai to akwai wanda ya isan kai ne mai kawo masara kai ne mai biyan kudin makaranta akwai wanda ya isa in ba kai ba na ban ji ba to abu ne na jama'a kowa yana da abin nan akai ka nuna ra'ayinka shine yafi na kowa shine alfahari na mana yawwa kamar yanzu misalin mutum yana da wata nasaba dangantaka shi dan suwa ne ne sai ya zo ya wulakanta ku yayan talakawa ne ko ba kowa bane ai mu ne suwa ne to kaga wannan ya fito fili ina ba ana fahimta to ana iya yin alfahari da abubuwa ana iya alfahari da kuɗi ana iya alfahari da mulki shi alfahari kullum yana rataye ne da wani abu da kake da shi kake nuna cewa wani bayi da shi ka wulakanta shi saboda wannan abin ana iya yinsa da nasaba ana iya yinsa da sutura ana iya yinsa watakila da lafiya ma to wannan shine alfahari da girman kai ko yala nuna isa da al'ujubu jiji da kai to me jiji da kai na'am ɗagawa larabci ne ai baga ya taga at-tagawatu eh dan daga mutane kawai ka tarar da mutane kana ta haka shi ne dagawa? eh mutane in ka zo ka tarar da mutane suna zaune a wuri in baka kalle su baka wuce shi ne jiji da kai to idan yan kwaya ne fa mashaya ne na yawwa wani dan kumbura haka ka gane ko yawwa da su attiye duk kusan ma'anarsu guda ɗaya mutum ya nuna isa da kambama da faɗaɗa an gane ko to duka waɗannan da bayyana kai ka dai nuna dai wani ya yana ƙasa ne kai kake ke sama shine rena mutanen ai ghamtun nas din kenan ghamtun nas ka kullun aluja ne a sama kake kowa yana ƙasa da kai ko saboda kuɗinka ko saboda lafiyarka ko saboda matsayinka ko iliminka ko saboda kadararka ko saboda siyasarka ko kujerarka ko ofishinka ku ɗora shi akan komai ko don ka auri yar suwa ne wannan haramun ne to me yinsa shine mutakabbir kuma ana ce da shi jabbar mai nuna jin girma da isa al-mustakbir duk sunansa mai girman kai annabi musa yake cewa inni ustu bi rabbi wa rabbikum ina neman tsari da ubangiji na kuma ubangijin ku min kulli mutakabbirin daga dukkan mai girman kai wanda an gaya masa gaskiya baya aiki da ita kuma kin gaskiya nan zaka iya kin gaskiya ta Allah zaka iya kin gaskiya mutane su gaya maka gaskiya kace ba za ka yi ba haka kawai an ki ayi din an rena ma hankali ba za a yi ba min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab da dukkan mai girman kan da bai yi imani da ranar kiyama ba kafirai kenan innahu la yuhibbul mustakbirin Allah baya son masu girman kai da nuna isa annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yatabaktaru fi mishyatihi ko fi mashyihi wata rana wani mutum yana yin attabaktur alkhuyala mutum yana tafiya yana jin isa daga tafiyar mutum ma za ga nuna isa a cikinta to shi shi tabaktur din nasa a cikin tafiya yi attabaktur alkhuyala attabaktur attakabbur girman kai da nuna isa da kambama a cikin tafiyarsa wallahi kawai malam sai Allah ya ce da ƙasa ki bude ki kifar da shi ki natsar da shi ba duk ya sanna ce akan ƙasa yake ko yana cikin yi yana nuna isa sai Allah ce ƙasa bude ta bude tana bude ya fada aka haɗe shi sai ya je can ya ta yi a ciki ko Allahu akbar fa huwa yatajaljalu fiha ila yawmil qiyamah zai ta nitsawa a cikin ta har zuwa ranar tashin alkiyama ya zubilla irin wannan hadisai a riwayar bukhari da muslim da imam ahmad ana ba mu su ne don a tsoratar da mu mu daina nuna isa a cikin tafiyar mu tafiya ta kasaita shine at-tabakhtur fil mashi kasaita da nuna isa ina jin ko ba a yi muku jawabi ba kun san tafiya irin ta kasaita to kada mutum ya yi kaga wannan matsalar samalan ko baka yi wa kowa magana ba ko baka takali kowa ba daga tafiyar ka kawai sai ka halaka daga tafiya kaga a nan gurin dai kar ma a ce wai sai da wani ya zauna da kai ya gani a'a wani kai wa magana ko wani ne ya ma magana a'a daga tafiya ma za ka iya halaka manzo Allah ya sake faɗa يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر الذر جبارون ما سجن جرما المتكبرون ما سجرما كي za a tashi su ranar tashin alkiyama kamar yadda ka san kwayar zarra wa mai ya'mal mithqala zarratin khairan yara ko kamar kiyashi karami jan kiyashi dan karami ya ta'uhumun nasu mutane suna tattaka su ba a nan duniya kai mai isa bane ba ba a nan duniya kai mai fadin rai bane ba ba a nan duniya ka nuna kai wani bane ba tafiyar ka wata daban ne kana kasaita ka fi karfin kowa kana nuna kai mai girman kai ne ba to a kiyama za a tashe ka da kai da yan uwanka a ƙasa ana take ku ba a san an taka ku ba ka ji walakanci a kan Allah a me da shi kaskantacce ana tattake shi kaskanci ya lullube su fi kulli makanin a ko'ina a filin tashin kiyama hadisin imamu ahmad da imamu tirmidhi wannan hadisin yana da ban tsoro kwarai da gaske musamman ga mutumin da Allah ya jarrabe shi da nuna isa an wato wato abin ɗabi'a ce Allah kiyaye mu wani za ga malam shi ba kowan kowa ba amma sai ka ga wato yana da ƙasaita da nuna isa yanzu idan na tambaye ku me ne yake sa ɗan adam yake girman kai ne wai a duniya yana ke nuna ƙasaita me ne abubuwan na'am arziki mulki ilimi kudi mulki ilimi waɗanda su ne manya akwai wasu ƙanana nasaba mai kake nufi da nasaba ji shi ɗan huwani ne na hudu sai me ka kalla yanzu malam ya'ya kan ai kowa ma yana da su kawai don mutum ya ga yana da ya'ya biyar shida yanzu yanzu mai ya'ya ma ba sai dai boye kansa ba saboda tsabar nauyi ai yanzu ya'ya liability ne yayi to wani za ka yi malam bai da wannan abubuwan gaba daya bai da kuɗin bai da mulkin bai da ilimin kuma shi ba dan kowa ba banzan bazara karan kada miya amma wallahi malam mutum ne mutakabbiri dan nuna isa kai ba kudi kake ba mutane ba baka da ma kudin kuma kai ba mulki kake da shi ba ballantana a ce ana ce ma ran kai da dai sannan kuma kai ba mene ɗaya ba ilimin ba ne ba la na duniya wala na zamani haka kawai mutum gashi dai mutum dai kawai dai ya duro dai duniya kawai amma yana da wahalan sha'ani wahalan sha'ani to wannan shi fi kowa hasara ko da mai mulkin nema in yi girman kan ba wai dan ya girman kan ya halatta ba ne dan saboda yana da mulkin ba wai dan ya halatta ba amma shi ka iya cewa yana da dan uzurin da ya yi yana dan wani abu hannu to kaifa ka fitini kanka ka fitini wani to shi sa aka ce malam kowa ya rinka duba kansa ni waye ne ba abu mai daɗi a duniya ka zauna lafiya da mutane ta sa annabi ce tawada'u yarfa'ukumullah ku kankan da kanku sai Allah ya daga ku wanda yafi kowa cancanta ya nuna isa da girman kai shine annabi amma ba ya yi aka ce za a zo majalisinsa a nemi waye shi ma ba a gane shi wallahi malar rigarsa ba daban take da ta mutane ba wallahi annabi muhammadu alaihi salatu wassalam sai ya zauna a tsakiyar sahabban samala sun kewaye shi yana cin abinci da su yana tafiya da su yana kwanciya da su yana zuwa yaƙi tare da su ya ɗau takwabi su ɗau takwabi to me nasa daban bai bambanta ba amma kai ka zo ka nuna isa ka bambanta ba daidai ba ne kuskure ne hatta masu mulkin masu sarautar wanda duk yake kankan da kansa yake da tawazu'u talaka sun fi sansa amma mai nuna isar da kasaita da kambama haka dai za a haƙura a bi shi a dole don kujerarsa ce ana girmama shi ba don har a zuciya ake girmama shi ba suna ce mai ranka ya daɗe amma an sun zauna su ɗura mai ashir kuma haka ne mana zai zo wuce ana Allah bai Allah kiyaye karan kai daɗe yana wuce ce ɗan iska mara mutunci wannan mutumin Allah mana maganinsa kaga girmamawa ce ta baka ta ido ba har zuciya ba amma annabi ana son sa a gabansa a girmama shi kuma in baya nan kuma ana jin girmansa saboda yana kyautata mutane to wanda ya more wannan rayuwar shine wanda ya ce bari ya rayuwa irin ta salaf irin ta magabata su ɓoye ma kan suke su suna da matsayin masu ba sa so a san suna da matsayin ni kwa ni da kai yau yanzu muke neman matsayin mutum ne zai zo ba kawai baka san shi ba fa kawai daga zuwa za ku gaisa da shi sai fara ma bayani ni ne wane wane wane kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko jiya din nan yawar haka na wata jiha na wa'azi mun gama haka ana gaggaisa da mutane kowa yana zuwa assalamu alaikum wa assalamu alaikum wani da yazo sai rike min hannu kam ya sake ki sakewa ni ne wane na kaza shugaban kaza kuma sakatare na kaza PRO a bangare kaza na kaza na kaza yayi ta mun bayani duk abin ya ishe ni mutane suna tsaye za a gaisa ya rike kam hannu sai na gani me alaka dan ka ce mun kai ne wane kai ne ni kuma ina me shafi ni kawai daga haduwa wajen wa'azi kuma yanzu yanzu zamu rabu to wani bai yadda ba sai ya yi bayanin shi wane ne ka san shi to sai kai bayanin kai wane ne aka san ka sai me hai wanda ka bari wani ya yi bayani ya ce wane ne shi kuma wallahi a daidai lokacin kuma sai aka zo wani wane ya zo shi da wanen ne na gaske muka gaisa da shi waf zai kauce sai aka riko shi aka ce malam wannan wani ci ne kai Allah baya so a sani wallahi a duk a lokaci guda shi baya so a sani bai damu ce a bari da Allah mai a ciki kuma shi ne wanan na abin nan shi wancan shi ba wancan ba dalibi ne a wata jami'a yake shi ne shugaban kaza shi ne shugaban kaza to sai ga wani kuma ya zo shi kuma kwamishina ne a gwamnati kuma mai matsayi da kaza da kaza da ya zo kurum sai muka gaisa da shi tsaga jiya lafiya lafiya kalar sauran shi ce na gode malam sai an jima ya ke bayanin shi ne shi ne sai wani ya riko shi sai ce malam baka san wannan ai wannan shi ne wani wani cikin shi kafin ga kaza wancan ku bai da albashi ma to kullum akram kallam ka daina damuwa wai mutane wai san wai kai wane ne idan ka rike mutuncin ka shi Allah shi ne dauki nauyin yada bayanin kai waye din ne haka kawai zai ta sa mutane su gane kai waye san matsayin ka amma dan ka zo ka nuna kaza kaza kaza ba amfani wai wani malami ne an gayyace shi wa'azi wai wani guri irin an yi taro an cika irin aka hana shi zai fara wa'azi sai an gabatar da shi tukunna har zan mutum ya nuna sai ya ce sai an gabatar da shi tukun kafin nan mai tashi ana bayani ai wani wani ne ya yi kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza ana zo ana ana ta kaɗa kai ana ana abin nan yana kaɗa kai sai da ya zo ya karɓi laspikar ya hau ya miƙe ya ce to Allah ya saka wa wani da alheri ya yi bayanan mukamai da muke da shi amma ya mamanta shekara ta kaza lokaci kaza aini na rike kaza ina shugabanta kaza kuma na ma yi karatu na kaza ina da takarda ta kaza ma ai ya daɗa lodawa ya daɗa ƙarawa akan wancan wanda aka yi Allah ya sauki wani ya fesa turare mai kanshi ya shigo cikin mutane aka gama hira aka zauna yana ta jiran a ce ana jin kanshinsa mutane kowa ya banza da shi ana ta shan kanshin kyauta amma ba wanda ya magana sai da aka gama aka gama shan kanshin za a tashi za a watsi ce jama'a saurara wai dan Allah ba wanda ya ji kanshin turare ne kaga bai yadda ya yi abu ba a san cewa ya yi ba turare kwanan turare ya sa wai yana so sai an yi magana subhanallah da azim da Allah mu yi kokari mu gyara ko wasu daga cikin salaf suka ce awwalu zambin usiya Allah bihi al-kibr zunubin farko da aka fara saba Allah da shi shine girman kai gashi nan Allah ya ce wa qulna lil mala'ika tisjudu li adama yayin da muka ce mala'iku ku yi sujada wa adam annabi adam baban mu fasajada fasajadu a wata a wata ayar fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un amma nan sai ce fasajadu sai suke sujada illa iblis banda shaydan iblis wastakbara wala shad sai girman kai ka gare ni mutane kenan ai kaga yayi reni ya ki gaskiya Allah ya ce yayi dan magana Allah gaskiya ce yayi yayi sujjada yayi ya ki yayi wa kana min kafirina kuma yana cikin kafirai ka duba wannan girman kan yasa ya zama kafiri wannan abin ya zan shedan ya zama maki a wajen Allah maki a wajen bayin Allah muminai na kwarai faman istakbara alal haqqi lam yanfa'ahu imanuhu malam ya ce duk wanda ya yi wa gaskiya girman kai to imaninsa bai zai masa amfani ba kama fa'ala iblis kamar yadda iblis shaidan ya aikata kaga imaninsa bai mai amfani ba ai ya yarda da Allah amma bai mai amfani mutum da ya girman kan girman kai shi ya rugurguje shaidan daga matsayin da yake da shi ya yi wa annabi adam girman kai a wata ariya ce asjudu liman khalaqta tina yanzu ni ne zan yi sujjada ga wanda ka halicce shi da tabo ni kadunu isa a wani gurin ya ce wa Allah ara aita ka hadal ladhi karramta alayya ka ganka wannan da ka girmama shi a kaina wai Allah fa yake gaya wa Allah wai ka ganka la in akhartani ila yawmil qiyamah in har da ka jinkirta mun ka bar ni ashe ya yadda akwai Allah zai iya kashe shi kuma zai iya jinkirta masa ku lura da wannan amma duk da haka ya zama kafiri la ahtani kanna dhurriyatahu illa qalila gaba ɗaya zuri'arsa sai na halakar da su sai dai kaɗan kaɗan ɗin su ne inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawina Allah ya ce bayina na kwarai a cikin su ba ka da mulki a kansu ba ka da sarauta sai dai cikin halakakku da tabakku da suka bi ka iblis haka yi wa annabi adam cewa ya yi halakta ni min narin wa halaktahu min tin ni ka halice ne da wuta shi ka halice shi da tabo ya zaka ce wa wuta ta yi sujada wa tabo girman kai nuna isa ya manta umarnin Allah ne da ya halicce su shi da Adam ɗin gaba ɗaya da wutar da taɓan waye ya halicce su Allah to mahalicin su yace ɗaya ta yi wa ɗaya sujada ashe wai ya kai yayi kwarin da ba za a bashi umarni ba ba wai Allah ya rena ba a annabi Adam ɗin ya ki ya karɓa cewa yaya za a fifita Adam a kansa wanda sai da aka fara halittar shi Iblis kafin a halicci annabi Adam mala'ikun Allah sun riga annabi Adam zuwa duniya su ne farkon halitta amma dan Allah ya nuna maka kar ka zama mai takabburanci da girman kai ya iya daga wani wanda izo a bayan ka ya fi ka don haka aka yi wa babanka annabi Adam mala'iku ai sun riga shi zuwa kuma sifofin mala'iku su ba sa saba wa Allah la ya sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna amma duk da haka Allah ya ce waɗannan mala'ikun duk da sun riga Adam zuwa kuma su ba su san ma saban Allah ba yace na umarce ku je ku yi mai sujjada su ma sai da suka dan ja amma dole suka yi abin nan da yace musu inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wani halifa na a bayan ƙasa kaga suwa yake gayawa mala'iku yake gayawa kafin ya halicci annabi adam qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun yace suka ce wa Allah yanzu zaka zo ka halitta a cikin wannan ƙasa wanda zai zo ya barna ya zubar da jini jinsin dan adam za su yi barna za su zubar da jini kuma wallahi gaskiya suka faɗa muna barna muna zubar da jini mu muna maka tasbihi muna gode maka muna tsarkake ka ka zo ka halicci masu barna tun fa kafin a halicci annabi adam din suke gaya wa Allah su mala'iku amma abun mamaki da Allah ya halicci mala'i da Allah ya halicci adam din ya ce musu inni alama la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba ku shiru ya halice shi ya ce ku yi mai sujada kuma suka zo suka yi sujada dukansu fasajada almala'ikatu kulluhum ajma'un amma wallahi shaidan sai ya ware ya ce shi bare yi ba karara ya ce ba zai yi ba saboda me Allah ya ce wastakbara ya yi girman kai ya nuna isa da kambama kamar kai ne tare muka tashi a unguwa ni fa na san shi yaron nan kaninmu ne kanin kaninmu ne wai yaushe ya yi karatun har ya ilimi da waye da waye shi wai wani ne zai zo na mutane wani wai wazi wai da wani abin nan kaza kaza kaza karamin yaro a nan yake wasan kwai yake yake yake yake wasan kasa yake kaza yake kaza yake kaza in banda duniya ta lalace addini ya zama abin da ya zama wai suwa ne wai su ne wai malamai wai aikin banza aikin wofi shi kuma hukukula uzu bi rabbil falaki ba zai iya fassarawa ba amma yana zagin wancan dan Allah ya dauka shi da ilimi girman kai kenan batarul haqqi ne kuma bai da inda yake zuwa je karatun bai da goma bai da wajen yayyensa da yake zuwa daukan karatu shi da yake diga ne ya dauka karatu sai na gaba da kai ne a shekaru za ka yi karatu a wajensa wannan girman kai kenan wai wata rana an yi gayya wani mai kudi ne mai hali ya dan yi aure haka sai ya kira walima abokanansa ya samu kudi sosai kira abokanansa irin wanda ake tare da waye da sauransu aka zo aka yi taro shine sai irin ya zo irin mc din na haka mai gabatarwa ya zo ya yabe shi ya yabe shi an kira iyayensa da waye waye da sauransu waɗanda suke rayu da sauran abokanai kuma ana zazzauna akan abin nan to ya tashi yana bayani yana kuka saboda ya ga abokanai sun haɗu ya zo yana bayanin mahaifinsa ya tuna wahalar da mahaifinsa ya masa amma ya mutu bai da rai yanzu yana kaza yana kaza shi ne sai wani cikin abokanansa abun ya dame shi sai yake cewa dan rainin hankali wai ka je kuka ka tara kudi ai dole ka ce za ka mutane kuka ba ka da matsala ya ce ka gan shi nan ba kowon kowa ba ne wallahi kawai duniya ce ta karbe shi kawai wallahi da bai da kawai ya kanin mu ne bai kai kawai dai yana ma shiga cikin mu ne kawai ka ji waya yanzu zai zo yana wani bayani yana wani kaza kaza kaza kaza Allah mu a bamu abinci kawai musallabi mu zai zama waliwa ya zo ya zo gyara ne kawai to kaga wannan me ya dauke shi hamiyya da zafi me da cewa ba kowa ba ne to ai yanzu ka ya zama kowa tun da ya gayyace ka ka zo kuma ya dora ka a can kujerar ƙasa shi kuma yana sama to irin waɗannan abubuwan mutum ya ta faɗin wasu maganganu akan wani saboda Allah ya masa wani kar mutum ya wannan sifa ce ta hassada da kuma takabburanci da girman kai ba ruwanka ce eh wallahi alhamdulillah inna Allah yamunnu ala man yasha Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama Allah ya bashi mu ma Allah ya bamu namu shikenan Allah kai ka bashi mu ma ka bamu iya irin namu in Allah ya fifita shi da wani abu kuma kai ya fifita ka da wani abu a kansa me abu ya baka hakuri ko ba ka bane ba ya yi kuɗi kai kuma ya baka hakuri ba kai kuɗi ba kai hakuri kana rayuwa a haka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab kaga kai ma ka bi shi da nan wurin Allah ya ganar da mu manzo Allah yana cewa la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqala dharratin min kibr duk wanda yake a zuciyarsa akwai kwayar zarra ta girman kai bai zai shiga aljanna ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mana afu sai istighfari na gwarai da gaske ko kwayar zarra ta girman kai annabi ya ce in yana cikin zuciyarka ka mutu da shi ba aljanna kaga malam wannan indai ba mutum yana hadawa da sayyidul istighfari ba yayi ba kan tayi akwai matsala fa waye isa ya fito ya da kikirji ya ce ko kwayar zarra ta girman kai babu a cikin zuciyarsa to shi yasa ba za ka taɓa rayuwa ba sai da isa ya fari kawai kai ta buga shi ba a lissafi a haikwarai kuwa gireda ce ta rushe duk abubuwa na barna wallahi ni dai wannan hadisi yana ban tsoro kwarai da gaske ko da ka rabu da dan adam kawai muna fa da rauni wallahi koyaya wata rana sai ka dan ji bari ka wulakanta wani saboda ka fi shi Allah misali daya ko yanzu a kasuwa kawai yaranka na kasuwa duba yadda kake masa ka taka masa tsawa ka zage shi ka wulakanta shi ka kaza kaza kaza kuma mutum ne dan uwanka irin ka wallahi gobe in ya ga da Allah ya ga dama sai ya mai da kai yaran shi amma duba yadda ake musu laifinsa kawai bayi da kuɗi kai ne mai kuɗi ka zage shi matarka ta zage shi wani dan uwa ya ce wallahi matar mai gidansa zage cin mutuncinsa bai isa yi magana ba kuma saboda mai shi kansa mai gidan ma ya tsira a wadanta kawai mace ta sa ka a gaba saboda kai yaron mai gidanta ne a kasuwa ce ta zagin ka tana wulakanta ta buga waya ta aike ka lokacin da ga dama kawai kuma dan uwanka iri ɗaya kuke mutum ne shi mutum ne kai kafarsa biyu kafarka biyu hannu biyu hannu biyu kawai saboda Allah ba shi aran duniya ba a irin zaman annabi da anas shekara goma anas yana yawan annabi aiki anas ce wallahi bai taba ce min dan me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza ba shekara goma waye zai iya wannan ka san akwai wanda wallahi yaron su bai sai mika masa hannu su gaisa ba ko kai ka isa ka mika ka kai wani kokarin mika mai hannu ma ba a mika musu kuma mutane ne ko ba mutane bane yana jin a ransa ya fi karfin ka mika mai hannu amma kuma wanda ya fi shi wanda ya fi wanda ya fi shi hannu ake mika mai annan muhammadu alaihi salatu wasallam zama yake yara kanana da waye a miƙa hannu a gaisa da shi shi hannun sama mai albarka kai kwana ka hannun a bushe yake tsakanina da kai kudin sallama ne kurin to ya ka gani haka idan ka zo ofisoshin gwamnati ko jami'an tsaro sojoji babban soja da karamin soja ba a zama fa wuri daya wai wani babban soja ne wata rana irin mai addini ne haka ya samu wani abu haka wani abu ya zo ya danyi yar walima da ya zo walima ya gayyato manyan sojoji ya gayyato kananan sojoji da civilian da aka haɗu wallahi wani babban soja yana zuwa kaga walima addini ne yana zuwa yana leko a ya ga kananan sojoji a gurin sai ce ya ce what happened ce mai haka ya ce ya sa kai wani haka ya saka kira genius din mu ya ce wa sauran sojoji ce duk gurgurin da wannan wulakanta soja ne ya za a zauna da ƙananan yara yara ana wani ci abinci ana wani walima ana ci abinci a wuri guda wannan ya ce karka sake mana irin wannan gayyatar ya za mu zo mu zauna mu abubuwa wani shi kuma ce a walima yake gayyata shi kuma wanda ya gayyata ya ce to daga yau in dai ba zan kira waɗannan ƙananan da talakawa wannan su zo da sibiliya wanda ba soja ba baran gayyace su a zo da sunan wali na makar ku sake zuwa ka duba wannan faɗan adam ne yana yin ritaya fa shi kenan zancen sa ya gare wato dan adam in ya samu wuri ko gyambo bai kai shi son girma ba ka san gyambo akwai son haɓaka in gyambo ya kama mutum to kullum so yake rinka yaduwa to haka dan adam yake jama'a kada mu yi wannan shine bambanci mai addini da mara addini mai addini duk inda yake za ga yana saiti wasu ba ko sahu ba a yi da su sahu da annabi ya ce istau tarasu wa tadilu ya ce fa inna taswiyata sufufi min tamami sala walla ko sahu ba a yi da su ko sahu ba a yi da su wani alhaji ya gina mutane masallaci inda shi alhaji ne sai dai a je a gaishe shi idan ya zo wurinsa daban a masallacin can a can ake shimfiɗa mai sallaya kafin ya zo idan ya zo ko sahu ya zo wurin ba a isa a zo wurin ba shi kadai to da mutum da mutum ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi da ya hutar da kansa ina gaya maka wannan da yanzu kana jin daɗin fada sai Allah ya kai ka wani matsayi ka gani wallahi za ka iya gyara ko ba za ka iya gyara ba wanda Allah tabaraka ta'ala ce inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son mai mukhtal daga ikhtiyal ne ikhtala yaftal nuna girman kai da alfahari Allah ya ce al'azamatu izari wal kibriya uridai jin girma azama kwarjallina ne alkibriya girma da ɗaukaka rida'i riga ta ce wannan misali ne yake bugawa ba wai don yana da kwarjalle da rigar ba faman na za'ani walillahi masalul ala faman na za'ani fihi ma duk wanda ya jayayya da ni a cikin al'azama da alkibriya'u alkaitu fin nari sai na jefa shi a wuta duk wanda yake jin girma ya ji shi mai girma ne ko yake jin ɗaukaka ya ji shi mai ɗaukaka ne kenan yana jayayya da Allah a cikin mulkinsa da sarautarsa to sai na jefa shi a wuta in ji Allah hadisin muslim a wata riwayar qasamtuhu sai na karya shi almunaza almujazaba ya ja jayayya da Allah da wuta da aljanna sun yi jayayya iktasamat aljannatu wan naru faqalat aljanna ma li la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum aljanna ce wai me yasa ni ba mai shiga na sai mutane masu rauni da yan kasa kasa sune saqatuhum me yasa ita kuma ta ce wa qalat naru wuta sai ta ce usirtu bil jabbari wal mutakabbirin ni ko an fifita ni da masu jabberanci da girman kai ita kuma aljanna Allah sarki ta ce a ni kuma masu raunin miskinan wanda ba sa jin girma su aka turo mu wuta kuma ta ce mu kuma manyan masu nuna isan su aka tara mana jayayya suke yi Allah kiyaye mu وقال الله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرها ولا تمشي في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر خدك للناس كدينا كوتر da kuncinka wa mutane irin abin da kai kake faɗa da su mutum ya kautar da kanshi wa mutane dan nuna isa ba wai ya kautar da kai bai gansu kawai ba a'a yana gani ya fi karfin ya kalle su ma barin gaya muku na ko kun san cewa yanzu a cikin mutane akwai wanda zai zo yana cikin mota yana kallon ku kuna kallon sa ba zai muku sallama ba zai muku magana ba yana jiran shi za ku gaishe shi ko ka ga ya zare maka ido yana kallon yana jiran ku ce ku mai gaisuwa irin wannan wallahi su ma sai ku zare mai ku kalle shi ya kalle an ce wani masarauci an ce ya taɓa wucewa ta wani wuri wai ba a gaishe shi ba ya ce duk aje a rushe rumfunan wurin ta wani layi ne ya wuce ba su je suka gaishe shi ba wasu masu sana'a da ya zo ba su zo suka tsuguna aka yi gaisuwa aka yi gaisuwa aka yi gaisuwa ba bayan ya dawo gida ya ce to aje gaba ɗaya a rushe rumfunan gurin sana'ata su gaba ɗaya saboda ba a ce ma aka jinjina masa aka gaishe shi to haka kuma kana ganin akwai mutanen da kana kallon sa yana kallon ka za ku haɗu a wuri wuri a shari'a shi ya kamata ya fara ma magana wallahi saboda tsabar nuna isa da girman kai wallahi ba zai ma magana ba sai ka yi masa magana sai ce wane ya aka yi ya gajiya amma in ba za ka yi masa magana ba to wallahi ba zai ma ba inda wata ran za ka dake to shi ma fa dake wanzu to daga nan ne sai ka ga gaba ta kullu baya mun magana ni ma bana masa mun haɗu a guri kaza yana kallo na ki kula ni ma na yi banza da shi ka san wani shi kuma ya yi jure wannan wulakancin ni za ka rena wa hankali mu haɗu kai na gani na kai ya kamata ka yi magana ba ka yi magana ni ma baran ma ba to shikenan sai gaba ta kullu shi sa shari'a ta ware mana mai tafiya shine zai sallama wa na zaune idan ka zo kana kan abin hawa kai ya kamata ko malami ne kai ko basaraki ne kai kai ya kamata ka daga hannu kai sallama ba wai kana nan ka makale kana jira a zo a gaishe ka ba in fa shari'a za a bi sai dai kuma al'ada za a bi to wannan kenan Allah ce kada kau da kanka kuncinka shine khad kada ka kautar da kuncinka ga mutane ka daina tafiya kana nuna isa da faɗi shine maraha inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur to shine fassarar maraha din Allah baya son mai ikhtiyali mai girman kai mai alfahari suratul luqman ay la tamil khaddaka mu'ridan mutakabbiran ka daina kauda kan ka da kuncinka kana mai nuna girman kai almarahu shine at-tabakhtur kamar yadda muka yi bayani kalmomi ne masu kama da junansu wa qala salamatu bin al-akwai akala rajulun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi salamatu bin al-akwai yace wani mutum ya zo ya ci abinci a wajen manzon Allah da hannun hagun ɗinsa qala da hagun fa kawai zo a gaban annabi fa kawai sai kama ci abinci da hannun hagu manzon Allah ya ce da shi kai kul bi yaminika ci da hannun dama qala la astati annabi yana gaya mai sai ce baran iya ba manzo Allah shi ma sai ce lastata'ata ba za ka taba iyawan ba kuma ma manahu illa al-kibr girman kai ne ya hana shi dan me za a ce ya ci abinci da hannun dama kuma shi yana ganin mutane suna ci da dama shi bari ya canja shi bari ya ci da hagu shi daban ne cin abinci a riwaya aka ce fama rafa'aha ila fihi ba'du har abada ya kasa daga hannun daman sai kai baki duk da zai ci abinci sai dai ya ci da hagu idan ya sa hannun daman hannun ba zai dagu ba in yayi haka sai dai ya rinka tahowa a haka ya rinka tahowa a haka amma ya taho ya haka ba zai iya ba dan ko annabi ya ce ba ka taba yi ba kuma a kiyama kuma sai ya sha wuta mala akan cin abinci to a yanzu malam kun ga wannan magana kun ga wannan abun kun ga cin abinci ne ake magana da mai da hannun hagu ko to ka je hotel duk inda ake cin abinci kaga yadda mutane suke cin abinci da hannun hagu wallahi mutum ne zai zo saboda tsabar yahudanci in sun zo sai su kawo maka cokali uku ko hudu ce ga wannan ga wannan yahudanci ne sun san addinin ku ya hana ku ci abinci da hannun hagu sai ga mutum ya ɗauki wani cokali ya danne wannan yana ɗiba da hagun ɗin yana ci ko ya rinka hadawa ya ci da wannan ya ci da wannan ka zuba ido ka gani ni da ido na na gani da ido na na gani har nake nuna wani nake cewa Allahu akbar nace ka gani ka duba wancan mutum yana da hannun hagu yake ci abinci wallahi da hagu ga shayi da biredi ga shayi da biredi da dan kofin shayin ka kana rike da shi aka ga biredin ka ya ga ka jefa ya ga ka jefa kana shi da hagun ne ka gani akwai wanda na gani taliya ce yake ci ya jefa wannan ya ce ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan sai ka ce ma'i kuma ka lura mutum ya ci abinci kama ya ci da hannun nan na dama in zai sha ruwa sai daga roba sai sha da hannun ga rake kaga mutum ya yana tafarkewa da hannun hagu sai mun kula sai mun kula sai mun kula duk abin mutunci da dama ake yinsa duk abin mutunci da dama ake yin shi ala ukhbirukum bi alin nari kullu utullin jawazin mustakbir kuna so in ba ku labarin yan wuta ku gane su dukkan wani utullin jawadin mustakbir duk ana nufin girman kai utullin ba da zalika zanim an kana zamalin wa banin mai nuna isa da girman kai da fadi al'utul gashi alghalidul jafi mai kakkausan sha'ani mai jafa'i aljawad aljumu'ul manu mai hada dukiya kuma marowaci ko kuma abdakhmul muhtal katon mutum amma mai nuna girman kai fi mishiyatihi a tafiyarsa wakila albatin wasu suka ce aljawaz mai katon ciki mai shegen girman kai shine aljawaz to ya ga ya kamata ka rage girman tambinka ka rinka press up ko ka rinka sit up a tsuguna ka tashi ka tsuguna ka tashi kar ka bari jakata maka yawa tana hana kiyamun laili ta yi kwarai da gaske yanzu yanzu za ka tsufa kuma eh indi ka bari tumbiye taru ma matsala ce to matse shi ake rage shi ake ka ci girki kan da gaske amma ka rinka matse shi eh cikin kai normal ba irin nawa ba وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يختال في مشيته باب متمن da zai rinka girman kai a tafiyarsa wa yata'azamu fi nafsi yana jin girma a ransa illa laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban face sai ya gamu da Allah Allah na fushi da shi akan tafiya kawai dan uwa wallahi malam wani in yayi dinki mai kyau faji yake da ban yake takalmi idan mutum ya zuba ya ga ya zuba takalmi mai zama sosai sai ga tafiyar sama ta daban ne kawai wasaha min hadisi abi huraira awwalu salasatin yadkhuluna an-nar ya inganta a cikin hadisin abu huraira mutum uku na farko za su shiga wuta amirun musallatun ay zalim ko musallitun amir sarki azzalimi da shi za a fara sa wuta wa ghaniyun la yu'addi zakata mai kudin da baya bada zakka wa faqirun fakhur da talaka mai shegin alfahari wannan su za a fara afka cikin wutar jahannama kiyaye wa fi sahih bukhari an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم متعني قدا أكو الله كو كلن سبذي بران تاشا القيامة بذي كما تركة سبا ولهم عذاب أليم سنة عذاب أميرة دي تو كجي أكرمك الله كنتو دا سنة الله بذي كاللي سبا بذي تركة سبا سنة عذاب أميرة دي المسبلو من سكا وندن سيوچ إذن ساو يا روندنك malam shayin nan ana so in shashi a dan mun mis kadan ko daman da manufa ka kawo shi ne dan kada a sha dan mun mis kadan ko ya hakuri ka san karatun nan sai da shayi akwai sanyi almusbilu malam saka wando ya wuce idan sawu hadari ne ba ruwan Allah da jins ɗinka da shaddaka mai tsada duk inda za ka yi wandonka da rigar ka karya wuce idan sau a yi ɗinki mai kyau ba matsala amma ya zaman sama idan sau ka seta shi sosai in tela yana maka ɗinki wuce idan sau ka je ya rage maka ba mun ganin takewa ina suturan mata ne masu takewa suturan mata ne masu takewa almannanu wanda yake bayarwa yake gori ba ni na bashi riga kaza ba ba ni na mai kaza ba ba ni na mai kaza ba ka bashi kai masa gori wannan wulakanci ne ko ɗanka ne kuwa bai halatta ka ba mutum kai mai gori ba idan ka bashi ma ka nuna kai ka bashi ka yi irin ta sayi na umar shi dare yake yanka in zai raba abinci zai yi kyauta sai ya je ya ajiye ma buhu a kofar gidanka baka san waye ba kawai tafiyarsa ka yi irin kyautar da annabi ya ce ayi ka bayar da hannun dama hannun hagu ma bai san ka bayar ba amma ka ba shi kaga ya abokinka kaga riga can da kai goyon wani baka gane ta ba eh wallahi ban gane a ka tuno dai wallahi ban gane ta ai riga ta ce ka manta wani dinkin da na yi dinnan ce eh wallahi wallahi na ga yana cin wahala ne na ga kawai dai bari ne in taimaka masa saboda rayuwar nan ma ba wani tabbas ba ta da garanti rayuwa ba ka taimako akwai matsala shi sa kawai ne ce bari in ɗauka an bashi ka gama ladanka ya ƙare almannan wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib dan kasuwan da yake cinikin kayansa yana sayarwa da rantsuwa ta ƙarya wallahi tallahi kaza na saya kuma ƙarya yake waɗannan sun shiga uku a tashin kiyama wal musbil huwa alladhi yusbilu idarahu imam zabi yace in baka gane musbilu shine mai sakin warandansa ko kwarjallansa aw siyabahu ko suturarsa aw sarawilahu ko wando hatta ya kuna ilaka da mai sai ya kai diddigen sa lianna sallallahu alaihi wasallam qala ma asbala min al-ka'bayn min al-izari fa huwa fi an-nar imam zabi ya kara wani hadisin yace annabi ya ce duk hadisin bukhari ne riwayar abi huraira duk wandan da ya wuce idan sawu to ma abocinsa dan wuta ne duk wanda ya bar sutura ko riga ko wando ta wuce idan sawu da gangan ba wai yana kan jahilci ba to sai ya shiga wuta da in shadda ka ta dubu ɗaya da ɗari biyar ta kai ka jahannama Allah kiyaye Allah kuwa ka yi ƙoƙari ka daidaita ana samun 'yan matsaloli ka ga mutum alu suna ne amma kayansa yana take wando wai wani wai ai ba dan girman kai nake ba to wannan hadisin ai bai ce dan girman kai ba akwai na girman kan ko ba ka bane ba eh wanda yace ya kawo kalmar takabburanci a ciki yanzu wannan hadisin ma asfala min al-abaini min al-zari fa fi nar ai kaga bai magana girman kai ba kawai sutura annabi rabin korin sa ne cewa ya in kun ga bara ku iya yi ba ku saukar da shi amma kai wuce idan sau in dai kaya ne na annabi in dai kayan sunna ne in dai sutura ta musulunci ne to ba a so ta wuce idan sawu kawai shi ne kaga za ka iya gyarawa ba wata cutuwar da za ka yi wallahi a ganka kuma ya fi sha'awa ma ɗaf ɗaf amma ka sa wando kana takewa duk wandon ka ya mutu ta ƙasa wa sharrul kibr allazi fihi man yatakabbaru ala al-ibadi bi ilmihi mafi sharrin girman kai wanda yake wa bayi girman kai saboda ilimi wa yata'azamu fi nafsi yana jin girma a ransa bi fadilatihi saboda falalarsa fa inna hada lam yanfa'ahu ilmu wannan ilmin sa bai mai amfani ba fa inna man talaba al-ilma lil akhirati duk wanda ya nemi ilimi dan lahira kasarahu ilmuhu to ilmin sa yana karya masa girman kai kaji duk wanda ya karatu inda dan lahira ne to wannan ilimin sai dai ya nuna masa ya koma ƙasa ilimin sai ya nuna mai ya zama mai saukin sha'ani amma duk ilimin da ba na lahira bane to ilimin shi ke zuga mutum ya ji shi wane ne in ka ji dan karatunka da yar haddaka da ta yi tana nuna ma kafin mutanen unguwarku to ka shiga uku gwanda ma ilimin naka ya nuna ma tab ai kana da matsala ai da sauranka ai ba kai komai ba ma ka rinka kankan da kai tawada'u yarhafa'ukumullah wa khasha qalbuhu wa sakanat nafsuhu zuciyarsa samu khushu'i kuma ransa ya samu gajiyawa wa kana ala nafsihi bil mirsad yana kan ainihin wato madakata akan kansa yana bibiyar kansa kenan fala yafturu anha baya barin ransa kullu yana bibiya bal yuhasibuha yana yi wa kansa hisabi kullu waqtin wa yatafaqqadu a kowane lokaci kuma yana bibiyar ran fa in ghafala anha jama'at an at-tariqi al-mustaqim wa ahlakatu idan mutum ya gafala da ransa to jama'at jama'at malat kenan ran nasa sai kauce daga hanya ta daidai miƙaƙiya kuma ta halakar da shi man talaba ilma lil fakhri wa riyasati wanda ya nemi ilimi dan alfahari da neman shugabanci yayi karatu ne dan a nada shi a cewa ne ne shugabanci ma irin na ustazai mai wahalan sha'ani shugabancin da babu kuɗi a ciki ni za ka je ka jefa kanka cikin masifa kayi ne dan ka zama liman kayi ne dan ka zama malam sai ka zama liman sai ka zama malam ba wanda zai baka naira daya ta kanka za ka yi ta yi wannan ma shugabancin wadancan akwai dan maiko maiko a ciki kai fa ustazu ne zalla kawai fakirai ne za a hada maka su kuna tare me yasa za ka yi girman kai ka zauna da su lafiya duk wanda ya nemi ilimi dan alfahari da neman shugabanci wa batrun alal musulmi da girman kai wa musulmi wa tahamukun alaihim wa zira'uhum da ainihin wato rena su da wulakanta su ma za min akbar al-kibri to wannan yana cikin mafi girman girman kai wala yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr kuma an faɗa hadisi bai shiga aljanna duk wanda a cikin zuciyarsa akwai misqala zarra na girman kai wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to babu dabara babu karfi in ba ga Allah ba madaukaki mai girma tabaraka wa ta'ala Allah karma mu da girman kai ka ba mu biyayya da kankan da kai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh